من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوتنا جمال الأولى hijirar maki sarasan daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjidin musu abin umair ci gaba da darasin littafin alfasawar hamawiya wanda babban malamin shekul islam a shek ahmad ibn abdulalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani sun madamashi ya rubuta wanda ya bar duniya a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 728 Allah ya shi da rama mawdu'in da littafin yake tattaunawa a kai shine ambata dalilai na ƙur'ani da sunna da kuma maganganu na magabata wanda suke tabbatar da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala muna a inda malamai na ƙarto mana magana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda suke a tsari na mazhabi na sufiya shine abu abdullahi muhammad ibn khafif wanda jagora ne babba ne daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke kira amma irin tsari wanda yake na sufaye na tasawo saboda haka shi ma dai a cikin maganganun shi a wani littafi da ya rubuta don bayani akan aƙida ta salafus salih aƙidan magabata na gari a cikin tabbatar da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wajibcin tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofin da Allah tabbatar ma kai shi risala ce ya rubuta wadda shekul islam sai ya kulasarta a maganganun da yake na kaltawa babu mafi tsayi kamar wannan magana ta abu abdullah muhammad ibn khafif mala ya ci gaba da nakalto mana wa nashhadu anna man taraka as-salata amdan fa huwa kafirun والشهادة والبراءة بدعة والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولا ننزل أحدا جنته ولا ناره حتى يكون الله ينزله قال المصنف رحمه الله تعالى التي ونشهد من تبتر وأن من ترك الصلاة أمدا دون ذي بر صلى لجنجان فهو كافر وأن يا كافرت والعياذ بالله دكنا مسلمان ذي بر صلى da cewa yana jayayya sallah ba wajibi ba ce malamai suka ce ya zama to kafiri wannan ijma'i ne dukkanin malamai ne duk wanda ya ƙi yin sallah ya ce bai raba sallah wajibi ce malamai sun gama akan cewa wannan ya fita daga musulunci sai dai wa'in ya zama to sabon musulunta ne kaga akwai jahilta al'amarin auje shi wanda zai bar sallah dan kasala amma ya yarda wajibi ce kasala da raunin imani kamar yadda da yawa daga wanda suke matasa Allah gyara halaye za ka ga akwai masu wannan mutum ya yarda da sallah wajibi ce ya sa haɗarin rashin yin sallah amma saboda kasala da raunin imani sai zauna ba tare da ya yi sallah ba ko ya zauna ma bai yin sallah yana jan jiki yana jan jiki a kai malamai sun tattauna dangane da wannan wasu suka ce ya kafurta kamar yadda an rawaito wannan daga Ali ibn Abi Talib Allah ƙara yarda a gare shi kuma malamai magabata irin su Ibrahim an-Nasa'i irin su Abdullah ibn Mubarak irin su Ahmad a ɗaya daga ruwayoyin shi duka sun tafi akan cewa ya huta daga addinin musulunci ya huta daga addinin musulunci wannan aka ce shine mazhabin Imam Ahmad kuma jumhurin na sahabbai suna kan wannan shine kuma abinda Abubakar al-Khiraqi daga cikin Hanabila ya zaba da kuma irin su Abi Amir irin su Sa'id ibn Jubair Isaq ibn Rawayya da Sha'bi da Al-Auza'i da kuma ayyukan saftiyani haka kuma abdulmalik ibn habib daga malikiya shi ma akan wannan ya tafi ɗaya ne daga huskoki na mazhabi na shafi'iyya su ma sun tafi akan wannan wasu kuma sun rinja haka kuma waɗansu daga wanda suke mu'asirun da sun rinja da wannan irin su shak abdulaziz bin baz irin su shak salih bin usaimin da sauransu akan nasussukan da suke nuni a hili cewa tarku salatu kufur barin sallah kafirci ne suka ce saboda kaga ba a haɗu ba cewa dan kasala ko dan kaza ka gani saboda haka suka ce kenan kai tsaye kafirci ne wasu kuma suka tsaya kan cewa wanda ya bar sa dan sako-sako da kuma kasala zai kafurta wannan mazhabi ne na mafi yawa daga fuqaha kama hanafiya kamar malikiya kamar shafi'iya kuma shine abin da ibn batta daga su ma hanabila ya zaman to ya zaba ko ba komi a ce ana sabani kan musuluncin mutum wasu suna cewa mutum ya kahurta wasu suna cewa ya a bai kahurta bane ya aikata kabira da kaba'ir zunub kaga zunubin da za a ce ana ma kai komo akan musuluncin mutum ya isa abu mai girma kuma wanda kaso za ka samu a musulunci mutum baya sallah in ka cire sallah to me ma mutum tsora a musulunci mutum baya sallah to he kuma wani irin musulunci zai da awa babu sallah wa shahadatu wal bara'a bid'a haka yace wa shahadatu shaida ba ba da shaida wani dan wuta ne wal bara'a barranta da wani wannan yace kenan barranta daga sayyidina abubakar wannan kuma bid'atun bid'a ne abin da yake ni da shahada shine mutum ya leƙa wani mu'ayyani ya ce wani ɗan wuta ne ko wani kahuri ne ba tare da ya san mi da yaya ya cika ba kenan wannan bid'a ce kana samun irin wanda ya ce ya mutu ɗan wuta kawai misali mutum ya kashe kan shi mutum ya mutu ɗan wuta to kaga wannan kuskure ne saboda ai bakka da tabbacin yanda ran shi wuta zai iya yiwa da ya ɗaure kan nashi da ta kai mai ƙarshe ga abin nan wani Allah ya zamanto ya yi tarajuyi a kan wannan abu wani Allah yana da wata hasana ta shi to kaga cewa ɗan wuta ne wannan kuskure wa shahada wal bara'a bid'atu shaidawa akan wani muayyani mutum ya ce ɗan wuta ne sai dai misali ka shaida da jami'i na kahurai na abin na haka amma dukkan wani mai aikata wani laihi kai shaida wani ɗan wuta ne ba a gaya ma ba wannan bid'a ne wal bara'a bid'atu ita ma bara'a bid'a mi ake ni da bara'a barranta daga sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar mazhabi kenan na waɗanda suke rafida in shi'a wannan shi ake ni da bara'a kamar yanda Imam Lalaka ya cikin usuli usuli itiqad al-sunna wal jama'a ya bayyana haka والصلاه على من مات من اهل القبله سنه yin sallah ga wanda ya mutu daga al'umma musulmi wannan sunna ne wannan shine mazhabi na ahlus sunna wal jama'a dukkanin wanda ya mutu a turba ta musulunci ana mushi sallah kuma ana nema mushi gafara ba a barin ma mutum sallah saboda wata kabira daga kaba'irul zunub wanda ya zamanto ya aikata in dai ba radda bace ba sai dai kawai abin da malamai suke gani kar a samu halin salahi manyan mutane bangaren addini aka ce manyan mutane ana zancen kenan bangaren abin da ya shafi addini to ga a samu suna gaba gaba wajen yi masa sallah saboda kar irin aikin nashi waɗansu sai zaman to sun yi tahawuni da shi wasalatu alaman mata min ahlil qibla sunna yin sallah ga wanda ya mutu daga ahlil qibla sunna ce ta manzala sallallahu matar da aka ma rajamu manzala sai je zai mata sallah sai na umar yace zaka mata sallah wa qarzana annabi sai sai ce laqad tabat tauba law kutuba ma baina la fasala wasi'atu ولا ننزل أحدا جنته ولا نارا وحتى يكون الله ينزله يجي ولا ننزل أحدا ba mu sabkar da wani ɗaya jannatar mu ce ɗan aljanna ne wala naran ko mu ce wani ɗan wuta ne hatta ya kuna Allah yanzulhum har sai Allah ne sabkar da su cikin wannan aljanna wannan mazhabi ne na ahli sunna wal jama'a ba a yanke ma wani ɗaya a ce ɗan aljanna ne ko kuma a ce wani ɗan wuta ne sai an samu nasi kamar asharatul mubashsharuna bil jannati kamar ukasha bin mihsan kamar irin su bilal ka gani kamar irin su rumai sa'u kenan waɗanda manzalar sallallahu alaihi kamar irin su abin nan wannan mai babban murya dinna wanda ya zo yake daga murya wajen manzalar sallallahu aya ta sauke ya yi zina la tarfu aswatukum fawqa sautin nabi to iri irin waɗanda nafsi ya zo akan cewa ɗan aljanna ne wannan sai mu shaida ɗan aljanna ne amma dukkanin wanda ba a samu ba dalili akan wannan to ba a yin gaba gada cewa na ɗan aljanna ne kamar yadda ba a cewa na ɗan wuta ne wannan shama Allah alwashi ne gabatar Allah ne Allah kuma ya ce ya yi wallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih ya ku masu imani kar ku rigaye Allah ku rigaye manzo da fasara akan wani hukunci daga wasu hukunce hukunce to balantana cewa wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne wata rana na na aisha la kare da a gare ta an yi jana'iza wani dan jariri sai ta ce tuba da usfur min asafiril jannati ta ce san barka kaga tsuntsu daga tsuntsayen aljanna manzo Allah sai ce mata a'a wa ya gaya musu haka Allah ya halicci waɗansu mutane jin ce wannan ya aljanna ne kuma na halicce su dan aiki a aljanna wannan kuma yan wuta ne na halicce su dan aiki wanda suke yan wuta kaga dan Aisha ta shaida akan wanda yake muayyani manzo Allah sai ya hodi mata wannan ابن ابي العزي الهنفي وندا يي شرحي نقيله الطهويه وندا يي شهرن شرحي yace magabata dangane da shaidawa na ɗan aljanna ne suna da maganganu guda uku magana ta farko suka ce ba za a ba da shaidawa na ɗan aljanna ba ne sai annabawa da kuma waɗanda ke aka samu nasi a kan wannan magana ta biyu suka ce dukkanin wanda nasi ya zo a kai za mu tabbatar da wannan wannan shine magana ta mafi yawan malamai da malaman hadisi magana ta uku suka ce muna ba da shaida ga wanda nassi ya zo da kuma wanda muminai suka ba da shaida akan tabbacin kyakkyawan kenan cikawar shi kenan wancan magana ita ce mafi yawa suka sai akai wadda aka samu kenan dalili wanda yake tabbatar da cewa lalle wani da aljanna ne wal mira'u wal jidalu wal mira'u gardama ko kuma musu tattaunawa shi ake ce ma mira kenan mara yumari mumaratan wa mira'an mira shine kenan tantauna shine mutu da tantauna wanda Allah ya ce fala tumaru fihim illa mira'an zahiran wal mira wal jidal garjama da kuma mutu fi dini addini bid'atun wannan bid'a ne mafi yau malamai sun tahi akan hani akan jayayya da kuma garlandami da kuma husuma na addini wasu mahasun ma ware babubuka waɗanda suke bayani akan haɗarin wannan abin kamar irin su lalaka yi cikin usuli wa tsari ahlus sunna wal jama'a ibn batta shi ma kena a cikin al-ibana nashi da kuma imam al-ajurri a cikin shari'a da kuma aqidatu sarf na imam sabuni da lumatul i'tiqad duk malamai sun bayyana kenan rashin halaccin wannan amma wani irin gardama ake nufi a zo a dinga zaunawa ana gardama ba aya ba hadisi kamar yadda zaka sardo majalisai da yawa babu zuwa makaranta sai iya gardama addini ba ka samu ba mutum ɗaya mai zuwa makaranta amma kuma za a zauna ana cewa wane kaza ne wane kaza ne malam wane kaza malam wane kaza malam wane kaza a cika dare akan iri irin waɗannan ababe saboda haka wannan duka shine wanda ba shi da kyau amma tantaunawa akan addini wanda take tattare da hutto da dalilai da kuma hujjoji wannan ba laifi bane kamar yadda Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yake cewa lalle al-jidal wal khusuma fi dini jayayya da musu a dini yace in ya zamanto al-gharbu minha at-ta'annus manawar kawai dan saboda ta'annusi ne awalin tsare nafsi ko taimakon kai ko taimaka ma banna yace wannan mazmumi abin shine kuma hani yazo in kuma ya zamanto manufa a cikin wannan tabbatar da gaskiya murtsikewa ƙarya wannan kuma babu laihi an yi umarni ko zama wajibi ko ma ya zamanto abin da yake mustahabbi saboda haka kenan wanda malam ya ambata wanda tattare da shi da kai ta'annuki kamar muqabalar da ba dan gaskiya ba ce za a yi ta kawai a zo a zamna dan neman mugalaba dan saboda a ce wane ya kure wane ko wane ya ci nasara ko wane ya yi kaza wannan duka ba da kyau amma in dai na a hudu gaskiya ne in na tantauna ne misali Allah subhanahu wata'ala kaga ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana wa jadilhum billati hi ahsan ahlul kitab Allah ya ce la tujadilu ahlul kitab illa billati hi ahsan wa jadilhum billati hi ahsan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan kaga kenan ahsan qawlan mimman da'a ila Allah duka wannan babu lahi a shi amma mu sai zaman to an zamana ana gardan damiya addini wannan kuskure ne malamai sun yi hani musamman ma abin da ya shahi ayoyi na Qur'ani addinin Allah ba a yin abubuwan tare da molanka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la tattakhudu ayati llahi huzwa saboda haka addini ya wuce a mai da shi abin da za a zauna ko a mai da shi abin mihuwa kamar irin wanda za ka misali hey a sa ba a kaci cika ciki sai a ɗauko wata matsala daga matsaloli na addini sai a sa ta a baban muhawara ko tantaunawa ko kuma wani kaci cika ciki ko wani abu wanda yake na abin nan sai a ɗauko wata mas'ala ko ta arme sai ka ga an ɗauko waɗansu 'yan jarida wanda ba su ma san ba ina alƙibla abin yi su za a sa wai wani abin da ya shafi saki aya an yi saki an yi gaza kuma su ne za su yi saki da wancan sakaran da wancan mara kan gadon da wane ne kowa ya sakira to ni dai a ra'ayina addini ra'ayi ne ni a mahanga sa a gani na to rubabbakon lokaci mahanga ko addini ne mahanga ka gani to kaga wannan duka addini ya wuce a zo ana a mai da shi wani babi na mihwar a mai da shi wani abin nishadi da kuma tantaunawa wana taqidu anna ma shajara baina ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma wana taqidu muna kudurta anna ma shajara baina ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gudana tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu amruhum ila ma lamarin su ana mai da shi ne zuwa ga Allah wannan kuma shine mazhabi na ahlus sunna wal jamaa ga dukkanin wanda suke masu jibita na sabon manzala sallam wajibi ne tawalli jibita sabon manzala sallam kamar sabon manzala sallam hajje sabon manzala sallam a matsayin su roƙa musu kuma yarda Allah an ka ka mu sunan sahabi ka sai radiyallahu anhu kuma ka yarda cewa dukkan su siqat ne udul ne bi tawfiqillahi lahum amintattu ne ajalai ne Allah subhanahu wataala shine ce radiyallahu anhu wa radu anhu sannan kuma da kamewa abin da ya gudana tsakaninsu tare kuma da itiqadin cewa su ba ma'asumai bane ba kuskure yana halitta ka iya samun sahabi yayi kuskure wanda aka same yayi ijtihadi ya kuskure yana da lada ɗaya wanda ya ijtihadi kuma ya zama to ya dace ma daidai yana da lada guda biyu saboda aka kamewa akan abin da ya gudana tsakanin sabon manzo da sallallahu wannan shine aqida ta al-sunna wal jama'a sabanin irin abin da zamu ga kenan waɗansu suke kai daga waɗanda suka fantare ma hanya suka kauce ma tafarki wanda yake na daidai kamar rafiza ɗan shi'a wanda suka zamanto sun zurfafa ɓangaren sai na ali da kuma wanda suke ahlul baiti suka kawo ƙahon zuƙa da ƙiyayya da sahabban manzana su san da adawa suke zagin su suke aibanta su suke cin mutuntu kaga har ma suka maida ma zagin su da cin mutuncin su a matsayin wani abin da suke neman bauta ma Allah da shi wanda suke kishiyarsu kuma wanda suka yi jafa'i a dangane da ahalin baiti su ne nawasib wanda su kuma suka zamanto suna kin sayyidina ali suna kin ahalin baiti suka zurfafa wajen kaunar sayyidina usman da kuma sayyidina muawiya suka kawa iyayya ga sayyidina ali da kuma ragowar wanda suke ahalin baiti sai khawarijawa waɗanda su kuma suka haɗu akan kafirta sayyidina usman din da kuma sayyidina ali suka kafirta ma Talha bin Ubaidillah da Zubair bin Awwam da kuma Aisha radiyallahu ta'ala anhu to kaga waɗannan duka mazhabobin nan guda uku da mazhabobi ne marasa kyau mazhaba ta in shi'a rafida wanda suka zurfafa suka huce iyaka wajen kaunar sayyidina Ali da Ahlul Bait matsayin zurfafawa su da ketare iyaka su irin ketare iyaka ce wadda aka same ta a tare da waɗanda suke kenan kiristoci kaga kiristoci san san annabi isa alayhi salam sai sa suka zurfafa wannan har sai kansu suka kafirta irin abin da yahudi ne suka yi nuna kiyayya ga annabi isa alayhi salam kiyayya sai ta zamanto ta kai su zuwa ga halaka to al'umma ta musulmi ya suka zamanto wasatun suke kaunar manzannin Allah amma ba su allantar da su ba haka ahlus sunna suka zamanto wasatun suna kaunar ahlul baiti suna kaunar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna ba kowa haƙƙin shi a tsakankanin waɗannan tsakanin sahabbai da ahlul bait kaunar juna ne da girmama juna ba za ka samu jayayya ba da gardama da musu da kiyayya irin yadda yan shi'a suke riyawa ko ɗaya babu ahlul bait su suka yi kowa sanin darajar sahabbai sahabbai su suka yi kowa sanin darajar ahlul bait kuma wanda suke ahlul bait su ma sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wanda suke sahabbai zuriyar su kuma suna da wata daraja da ƙarin matsayi akan ragowar kenan mutane سوداك ونترحم على عائشة ونتردى عنها مالك ونترحم على عائشة من أروق جن قيد راما قصيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها ونتردى عنها سننكما من أروق عوتا رضي الله عنها wannan saɓanin abin da rafiza da khawarijawa suka tafi a kai kaga rafiza ɗan shi'a sun kafa kiyayya ga Aisha radiyallahu ta'ala anha haka kuma khawarijawa su ma suna kiyayya ga Aisha radiyallahu anha wanda ma suna halitta zagin iyayen mumine musamman ma kaga wanda suke yan shi'a sun yi fice a wannan janibi in kafirtawa la'anta da kuma tsinuwa wanda bai daga cikin tafarki na al'umma musulmi la'anta da tsinuwa ko ma ga mutum wanda yake kawai haka gama gari balantana ko mutum ya dinga la'antar wadda ta zauna tare da manzo Allah sallallahu wadda Allah ya karbi ran manzo Allah sallallahu a duk duniya babu wani bil adama wanda yake tare da shi a lokacin sai ita take cewa ma ta bayyana haƙi na fi wa za ta nufi wanda aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakinta a gidanta Allah bai yarda bai karɓar manzon shi sai a ɗakin da yake ɗakinta ne Allah bai yarda bai Allah bai karɓar manzon shi ba sai a gabanta sai a ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gidanta kaga duka wannan yana nuna matsayin darajarta gurin manzo Allah sallallahu gurin Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala ya turo malaika Jibril alaihi salam da sako jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril kuma bayan ya isar da sakon hallau ya zamanto kenan ya gaishe da ita to kaga wannan dai yana nuna daraja da matsayinta wannan yasa dole mu so ta inda muke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wa kai kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha wa kai kauna Abubakar wa kai kauna a mata ce Aisha a maza kuma ce Abuha saboda haka kaga wannan yasa wajibi ne kaunarsa ibada ne kaunarsa ibada ne kaunar mata manzo Allah sallallahu wanda Allah subhanahu wataala ya ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi dacewa ga mu'mine a karan kansu to haka kuma matan manzo Allah sallallahu Allah subhanahu wataala bai bari ba sai hudu matsayinsu da kuma darajar shi a darajar su a wajen mu wa nasarahamu ala aisha wa taradda anha muna roƙa masa rama sannan muna roƙa masa yarda Allah wal qawlu fil lafz wal malfuz magana fil lafz dangane da lafz wal malfuz da kuma abin furtawa yace wal qawlu fil lafz wal malfuz wa kadhalika fil ismi wal musamma bid'atun والقول في اللفظ fada a dangane da lafazi irin aqida ta wanda ake ce ma mulaffiza ma'ana wanda zai ce al-lafzu bil qur'ani makhluqun lafazin qur'ani makhluqi ne ko kuma wanda zai ce ma ghairu makhluqun misali wannan duka bid'a ne wanda aka fara sani kenan wanda aka fara sani ya fara furta wannan magana malamai suka ce shine Husain al-Karabisi Husain al-Karabisi da kuma dalibin shi Dawud al-Asbahani Husain al-Karabisi da kuma Dawud al-Asbahani su ne suka fara magana a kan cewa lafazi bil qur'ani makhluqun a zamanin imam ahmad ibn hanbal saboda haka su ne ake ce ma kenan mulaffiza an san su da wannan wajen magabata da cewa al-lafaziyya ko mulaffiza sai aka samu su tsaifa da ahlus sunna da ahlul hadith suka zamanto sun kalubalance su akan cewa lafazuna bil qur'ani ghairu makhluqun su kuma suna cewa lafazin mu da qur'ani ba makhluqi bane ba amma imam ahmad allah ya shi da rama da kuma jumhur mafi rinjayen ahlus sunna wal jama'a sai suka hana furicin guda biyu ba su yarda ba kenan wancan bid'a ta su husaini karabisi wanda suke cewa lafazi bil qur'ani makhluqun da waɗanda su kuma suke dinga cewa lafazi bil qur'ani ghairu makhluqun su biyun duka sai zamanto dukkan su kenan sun saba ma turba ta ahlus sunna wal jama'a amma masu cewa lafazi bil qur'ani ghairu makhluqun su suna daga cikin ahlus sunna to sai dai kenan ba abu bane wanda aka yi magana a kai a ƙa'ida duk abin da ba a kore shi ba a yi magana a kai ba to ba a son ya zaman to ka sayo shi imam ahmad bin hanbal Allah ya shi da rama da jumhur na ahlus sunna sai suka ce mutum kar ya ce la fazilul qur'an makhluq kuma sannan kar ya ce ghairu makhluq kawai ya bar abu a yanda yake kenan yace man qala la fazilul qur'an makhluq fa huwa jahmiyun wanda zai ce la fazilul qur'an makhluqun jahmiyun wanda zai ce ghairu makhluqin shi kuma mubtada'i ne kenan duk itlaqin waɗannan guda biyun yana hukunta ko dai kuskure ko kuma abin da yake kenan farna ya tabbata daga imam ahmad bin hanbal yace man qala la fadhil qur'ani makhluqun fa huwa jahmiy wa man qala ghairu makhluq fa huwa mubtadi'un yace wanda yace la fadhil qur'ani makhluq ba jahmi ne wanda yace ghairu makhluq shi kuma dan bid'a ne shaykhul islam ya ambata jumla daga cikin malamai waɗanda duka suka suka ambata wannan wannan yasa ibnu qayyim Allah ya shi da rahama a cikin kafiyatul shafiya yace wa tilawatul qur'ani af'alu lana wa kadha alkitabu tufa wa khattu banani lakinna man matlub wal maktub wal mahfuz qawl al wahid ar rahman wal abd yaqra'uhu bi sawtin tayyib wa bi dhiddihi fa huma lahu sawtan أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كتابة القرآن فعليك بالتفصيل والتمييز فالاطلاق والاجمال دون بيان قد افسد هذا الوجود وخبط الاذهان والاراء كل زمان yace kaga tilawatul qur'ani af'alun lana tilawat qur'ani aikin mu ne mu halittun Allah wa kadal kitabatu in kaga qur'ani a rubuce dan adam ne kenan ya rubuta kafu bana ne rubutu ne na yasa lakinna mal masalu amma abinda aka rubuta ake karantawa masalu abinda ake tilawan shi wal maktubu abinda ake rubutawa wal mahfuz abinda aka harrace a kirji qaulul wahidur rahman shine dai a cikin kirjin ka bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilm shine dai fi raqin manshur wal baitul ma'mur fi raqin manshur shine dai a rubuce a nan gurin shine dai abin karantawa wanda ake karantawa in ka karanta qur'ani ne wal abdu yaqra'u bi sautin tayyib bawa kuma yana karantawa da sauti tsarkakeke sautin kuma halittar Allah ne wa bi ziddihi da kuma kishiyar sauti mai dadi ko malahu sautani ko sauti mai dadi ko kishiyar wannan amma bin da ake son sauti wanda yake mai dadi to kaga sautin da mai dadi da mara dadi dukan su ne halittar Allah subhanahu wataala ne amma abinda sautin yake huddawa ba shi kuma siffa ne na zatin Allah zancen Allah subhanahu wataala ne aswatuna kaga sautukan mu wa midaduna kaga tawadamu wa ada'una alqalamun mu warraqu kaga hatar da muke rubuta fi kitabatul qur'ani wajen rubuta alqur'ani duka waɗannan kenan su kuma kenan alatu ne kenan halitta Allah ne fa alayka bi tafsiri yace ina umartaka kenan kai tafsiri ka rabe daki daki wata mizi ka bambanta kaga fa talaku sakin magana ba tare da an tsaya ba an kayyade ta wal ijmal dunkule abduna bayani ba tare da bayani ba kad afsada kad afsada hada wujuda shine halakar da ya bata duniya wa khabbata al adhana shi yasa fagammiyar tunani wal ara a kullu zamani dunkule magana kawai mu zai zo hudu magana dunkulalliya kuma tsaka da kura a ce mushi je tafsirin kuma yi saurin kai kaga kuskure kenan duk inda kai abu ya gabar baya da kura to kai tafsiri duk inda ka hudu wata magana mai harshen damu ka tsaya ka rarrabe duk inda kanka bar abu kawai haka sake ba kaidi ya zama to ka faɗe shi da kai kuskure ya ce to wannan shi ya jayo wa kadhalika fil ismi wal musamma haka nan dai fil ismi magana dangane da suna wal musamma da kuma abin ambato bid'atu wai cewa shin sunayen Allah subhanahu wata'ala hakikanin suna nuni ne akan zatin Allah subhanahu wata'ala ko kuma a'a suna daban zafi daban shin sunayen Allah subhanahu wata'ala siffa ne na zatin Allah ko kuma halittu ne daga halittun Allah shi ma wannan ya ce bid'a ce Allah subhanahu wata'ala yanda zatin shi bai da mafari haka sunayen shi basu da mafari yanda zatin Allah subhanahu wata'ala bai da mafari haka sunayen shi haka siffofin shi yanda Allah subhanahu wata'ala yake da daddan da ba lokacin da ya zamanto Allah to haka sunayen shi kafin ya halicci al'umma ma sunan shi al-khaliqu kafin ya halicci arziki sunan shi arraziku kafin ya halicci duk abin da ka sani haka sunan Allah subhanahu wataala ba sai da ya halicci halittu bane ya sama kanshi da sunan alkhaliq ba sai da ya zama ko ya halicci halittu bane ba misali ya sama kanshi sunan as-sabur ko kuma al-ghaffar Allah subhanahu wataala yanda zatin shi bai da mahari haka sunan shi bai da mahari yanda zatin shi bai da mahari haka siffofin zatin Allah subhanahu wataala ba su da mahari wani ya karanta
والخير في أن يكون مخلوق أو غير مخلوق بدعة واعلم أن ذكرت اتحاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن عن الصحابة والتابعين مجملا من غير من غير إذ قد تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة إلا أنني أحببت أن أذكر يقول أصحابنا المتوسطة
متصوفة.
متصوفة فيما أهلته طائفة سيد انتصروا انتسبوا إليه مما قد مما قد تخرجوا من القول مما نزه الله مذهب وأهله من ذلك na'am barakallahu mala yace wa alam kasancewa anni zakartu itiqad ahli sunnati na ambata ma kudirin ahli sunna ala zahiri ma warada amma bayyana abin da yazo an sahabati daga sahabbai wa tabi'ina daga tabi'ai mujmalan wannan dunkule ne mun gairar mun gairar tuqfa'i ba tare da na bibi abin ba daki daki na tattare masu duk gaba daya wannan abin yana nuna mana mazhaba ta ahlus sunna wal jama'a ba wata mazhaba ba ce wadda take a balkaga abu ne wanda ya fito daga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai karantar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake karantar da sahabbai wanda kuma suka karantar da ragowan tabi'ai su ma dai sahabban ne su sahabbai Allah ya tsarkake su a dukkanin bid'o'in da aka samu waɗanda suka tattaru a Naharawan daga mutanen waɗancan na Najdad babu babu sahabi kwaya ɗaya a cikin wanda suka yo dandazo mutanen da suka taso daga Misra da gurare suka zo suka tattare suka kewaye sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ba sahabbai bane ba iyan sahabbai bane ba wanda suka yi gardama ba su yarda da kaddara ba sahabbai bane wanda ya tsaya ce ma manzana sassa ai adalci ba sahabi bane munafiki ne ne zo koyi sara at-tamimi suna daga munafikai wanda su dama zaka same su addinin nasu ba wai dan duk inda zaka ga su sun yi magana kan abu to abin da ya shahi duniya ne da kuɗi mulki kuɗi kaza kawari dawa su haka ne saboda haka yana daga cikin waɗanda suke munafikai addinin na baki ne imanin a zahiri ne a baki amma zuciyar babu shi yasa da zaran tun da dama ba dan Allah ba suka shiga addini to yanzu ne ga ana raba ma waɗancan raƙumi ɗari biyu raƙumi ɗari shi kuma dama dan abin duniya ne shiga to shine sai ya bayyana abin da yake cikin zuciyar shi ya gaza haƙuri sai amayar da kahurcin da yake dunkula cikin zuciyar shi saboda haka kenan waɗannan duk ba su daga cikin wanda suke sabai sahabbai sun karantar da tabi'ai a cikin tabi'ai kaga da da kwai rabewa da kwai ahlus sunna da kwai da ba ahlus sunna ba waɗanda ba ahlus sunna ba ba za ka samu ba cewa sun rawaito waɗansu abubuwan da suke shigo ne a addini misali irin su ja'al ibn dirham misali irin su jahan ibn safwan kaga duk waɗannan sun rayu a wancan lokacin na sahabbai amma ba ka ji su ba a istinadai na hadisi kaga kenan tun wancan lokacin akwai ahlus sunna da kwai da ba ahlus sunna ba a cikin tabi'ai saboda haka kenan waɗanda suka karɓo wajen sahabbai su ne ahlus sunna a wannan zubi aka dawo haka haka haka ake tahiya take bangarewa tahiya ake tahiya ake tahiya kowanne suna da magadan kuma kowanne suna da waɗanda suka gada ahlus sunna suna da wanda suka gada shi'a suna da wanda suka gada khawarijawa suna da wanda suka gada duk waɗannan firakin da kake gani suna da wanda suka magabatan su yadda irkad taqaddama alqawlu saboda magana ta gabata an shekina daga malaminmu an mashayikina daga malamanmu almarufina wanda ke abeban sani min ahlil imama wa diyana ma'abuta jagoranci da addini illa annani sai dai ni ahabab na kaunaci an azkura uquda ashabina bayan kenan ya ambata wacce aqida ta salafus salih ya ambata abubuwan da suke na itiqadi na ahlus sunna wal jamaa yace kenan illa annani ahabbtu an azkura uqud ashabina sai dai ina kaunar in ambata kudirirrika na ashabina abokanan mu malaman mu al mutasawwifa waɗanda suke sufaye fi ma ahadathu qa'ifatun cikin abin da aka samu su jama'a sun kirkira in tasabu ilayhi wanda suka dinga in tasabu ilayhi suka zama so suna intisabi suna jingina kansu ilaihim zuwa gare su min ma qad takharrasu daga abin da suka dinga kagowa min alqawli na maganganu min ma nazaha Allahu almadhhaba abinda Allah ya tsarkake wannan mazhabi wa ahlihu da kuma ma'abuta bin mazhabin daga shi kenan bayan ya ambata qida ta ahlus sunna wal jamaa yace kuma lalle innani ahabbtu ina ta an azkura uquda ashabina almutasawwifa wanda yake nuna mana dukkanin wanda yake kan wani tafarki to za ka duk yadda zai je zo sai ya sayo wani abu daga wannan mazhabin nashi wanda yake nuna duk wanda zai dalilta to kasance ya komi za ka koya mai suna addini ka san wajen wane ne za ka koyi wannan abu karka ce wancan mutum yana da matsala ƙida barin je ni kawai luga zan karanta wajen shi ni zan karanta kaza wajen shi a dukkanin abin da mutum yake kai to dole sai ya yi kokari ko da ko abin da yake karantarwa kai in za ka samu wanda yake kai wata aqida ko littafin shekul islam zai koya maka sai ya sayo aqida shi sai ya sayo ma aqida shi shi yasa za ka ga daga fuqaha misali irin su ibn ashir ka gani duk irin waɗanda suka yi rubutu akan littattafai waɗanda suke na furu'a wanda suke ka aqida ta ash'ariya in suka zo su a shimfiɗa sai sun bayyana wannan wasu ma su yi babin sufanci ba sai abin nan wanda suke kan mazhabi na ahlus sunna wal irin su Abu Muhammad Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qayrawani kaga ya rubuta ya yi rubuta muqaddima kuma kafida ta ahlus sunna wal jamaa to shi ma nan gurin bayan ya ambata sai ce za ambata ulu ashabin al-mutasawwifa sai dai aka ce su abu muhammad Muha- abdullahi bin khafif ya abu abdullahi muhammad bin khafif iya daga waɗanda suke kenan masu sassauci wanda kuma suke kan waɗancan da ɗaɗɗukin aƙida ta waɗancan da ɗaɗɗu irin su ibrahim bin adam irin su junai kaga duk waɗannan suna da sassauci mutane ne wanda an sare su da gudun duniya ba san su ba da fantarewa bangaren aƙida suna kan aƙida ta halin sunna wal jama'a irin su shek abdulkadir ajiyari kenan na baya bayan ya ce mimma tsari takarrasu daga abin da takarrasu ya zama to takarrasu sun kirkiro min alƙawli na maganganu mimma na zahan lawul mazhab wa alahu min zalika wannan ibn khafif yana magana wancan karni din wajejen karni na hudu to in har a wancan lokacin ma an bata sufanci ne kake tunanin a yau yanzu sun a wancan lokaci yake zance an shigar da abubuwan da tahiyar ta barranta daga wannan to me kake tunani a yau kuma a yau in ka zo kana ma ibul arabi raddi kana ma hallaju raddi kana ma gulatu raddi su kuma na yau sai su yi ta a kanka to kaga ya nuna su in na yau suna kan maraka su suna kan maraka saboda in muka zo ai ba ta ba muke duk gaba daya kaga ai yanzu nan gashi an yi nakalin wannan magana an yi nakalin magana kaza kenan shi ma kuma ibnu khafif gashi ya bayyana cewa lalle akwai waɗanda suke intisabi zuwa ga sufanci kuma sun shigar da abubuwan da yake tafarkin na magabatan ya sha bamba yanzu duk irin waɗannan abubuwan da ake wani kaga irin su shan abdulkadir ajiyari sun baranta daga wannan ba shi bai ce mala'ikan mutuwa ya karɓi ran ɗalibin shi ya ce a maida an ƙi maidawa ya kwace rayukan da aka karba a ranar ya zazzage kaga ba shi bai hudu wannan magana ya za a yi shek abubakar ajiyar ya faɗi kaga ba inda za a yi hudu wannan kenan duka wannan na baya baya su ne ba junaidu bai ce cewa na yi kaza hassan basari bai ce ba ya ɗauki mutum ya ce mai ka dinga cewa ya hasan ya hasan shi kuma yana cewa ya allah ya allah aka je saman ruwa kawai shi kenan shi ɗaya ce kai yana ce allah za ka ce allah shi kenan ya dinga cewa shi ma kaza ka shikenan kawai da ya fara ya Allah ya Allah shikenan ya faru kaga wancan sabi iban da bai bai bai da alaka da wannan magana ko kaga ne ne ila an qala wa qara'tu li Muhammad ibn Jarir at-Tabari har inda yace na ma karanta magana ta Muhammad ibn Jarir at-Tabari sahibi tafsir fi kitab as-sama wa at-tafsir Muhammad ibn Jarir at-Tabari shine Abu Ja'far at-Tabari daga mutanen Tabaristan iya daga imma wanda suke sanannu kuma marji bangaren tafsiri da kuma bangaren tarihi bangaren tafsiri irin su ibn kathir bangaren tarihi duka yana zame musu shine marji'in su da haka yana daga kenan waɗanda suke maraji wanda za ka ya ce wa zakara kaza da isnadi zuwa gare shi a fitar kenan mutum ne wanda yake da hannu dogo malamai suka ce a fanninnika daban-daban mai jajirce waɗin magana bai jin tsoron zargin mai zargi dangane da Allah khatib ya sifanta shi da cewa lalle mutum ne wanda yake jagora wanda yake mai dumbin ilimi da kuma sanin fanninnika daban-daban qur'ani sunna da hanyoyinta ingantacce ko kuma wanda bai inganta ba nasu da kuma mansu kuma mai kwarewa a bisa sanin maganganun sabai da tabi'ai kaga tafsirin shi shaida ne akan wannan da kuma halal da kuma haram da kuma sanin abubuwa na tarihi tarihi zahabi yace kana min afradi jahari iya daga ɗaiɗaiku a zamani alaman kuma wanda yake kenan tuta a cikin al'umma wa zaka'an wa tasanifan yace qalla an tara al-uyuna mithlahu kadan ne ido ta ga kamar shi ibnu jarir an ce yana daga rijal wanda suke sun samu kamala an aibanta shi da kadan na daga tashayyu'i amma zahabi yace ma ra'ayna illa al-khaira mu ban gona abu sai alkhairi a tattare da a tattare da shi wasu kuma suna na kaltsawa cewa yana halitta shawar kawawa a wajen arwalla yace wala mun ra zalika fi kutubi mu wa alayta tafan shi ba mu gani ba saboda haka kaga wannan shine insafi da kuma adalci akan wannan ba kuma duk magana da aka jingina ma magabaci bane zaka ce to ai wani ma an ce kaza akan shi dan haka ne to waye zai shaci al'umma kataba bizalika ila al tabarstan ya rubuta zuwa ga mutanen tabarstan tabarstan gari ne mai fadi da garuruwa na rai wanda kuma tsabari ta ana nasabta shi zuwa ga wannan gari din da farsanci kenan shine abin da ake sikin da ake tsaga katako da shi shi ake ce ma kenan tsabar tsabar kenan ake ce mu tsabar tsabar ake ce mu to da haka shi kuma istan shine kenan nahiya ko bangare nahiya ko bangare kenan suna ne na yankin da shi imam tabari ya fito ila tabar san fi ikhtilafin indahum akan wani sabani da su mutanen tabar san suka samu na wani karanta na'am barakallahu fi kenan ibn khafif Allah ya shi da rama inda yace kenan zai ambata udurda udurta na sufaye ya ambata abin da ake nasabtawa zuwa gare su sai ya kawo abin da ya samu a cikin risala ta ibn jarir sabari wanda ya rubuta ma mutanen sabartan a lokacin da suka samu sabani kan wata mas'ala sai suka tambaye shi wannan shine lazama inda aka samu sabani a matsala ta ilimi da ɗaliban ilimi shine a tashi a yi tattaki a ji a sarra an rasa kuna fil ilimi ko kuma a rubuta musu sakon tambaya raba gardama a ce yaya kaza wannan shine adalci wannan sun ce kaza wannan sun ce kaza ai ahlus sunna ba matsala bane ba sai a je a duba mufti sai a aika madina yau duniya gashi nan komi a abin nan wai ga wasu sun bayyana suna cewa kaza ina da wasu na kana da wasu na mun samu sabani me ya kamata ai akwai muftiye mu rubuta mu aika ma ka gani kwamiti na fatawa na saudiya ko mu rubuta ma kenan sai mu aika yaya kaza sai a rubuta tambaya aika mu shek salih fauzan gashi ahlus sunna na gari kaza an samu sabani kan mas'ala kaza ko kuma mu tashi da wannan bangaren da wannan bangaren mu je umara in muka je umara mu je mu zauna gaban malamai mu yi tambaya wai yaya gashi wasu sun ce kaza a rabe mana gardama me matsala an ƙare ba yanzu kungiyar izala ba ta da karfin da za ta tashi mutane da masu kira zuwa ga cewa salafiyanci da masu kira zuwa ga kungiya da masu abin a tashi wasu mana a tashi a ji a samu irin su shakka ne fozan da tsora abin nan a tar da masu fatawa can gura a tambaye su wani ya ce kaza wani ya ce kaza wai kaza menene wai fasil kwalisun wannan menene kaza ci shikenan wa fawqa kulli zai ilmin alim malama akwai malaman su wancan ma akwai malamin shi sai a je a duba manyan malamai sai a tambaye su raba garrama an tsare ka gani saboda haka kenan wannan shine fasulul qawl akan kenan duk abubuwan da aka yi jaye akai shi yasa suke rubuta takarda su aika kenan malami kuma ya rubuto risala duk tilafin indahum wa sa'aluhu an yusannifa lahum ma ya tabidu ya suka nemi ya rubuta musu abin da ya tabidu abin da ya kudurta wa ya sahabu ilai abin da yake mazhabin shi kenan sun rubuta suna tambaye shi aqida shi da kuma matafiyar shi fa zakara fi kitabi ikhtilaf alqa'ilina alita shi sai rubuta sabanin alqa'ilina bi ru'yatillahi ta'ala masu cewa za a iya ganin Allah a duniya fa zakara an ta'ifa sai ambata daga wasu jama'a isbatu ru'ya fi dunya wal akhirah yace akwai waɗanda su sun tsaye akan cewa a duniya za a iya ganin Allah kamar yadda a lahira za a gan shi wa nasaba hadhihi al-maqala ila sufiyya qatiba ibnu jarir da yazo sai ya nasabta wannan zuwa ga sufaye gaba daya sai ce da kai waɗanda su suna ganin cewa a duniya za a iya ganin Allah a lahira ma za a iya ganin Allah sai ce wannan su ne firka ta sufiyya in je ibnu jarir at-tabari qatiba gaba daya ka ganin sai ambata duka lan yaqussa ta'ifa duna ta'ifa bai keɓance wata tsaifa daga wata tsaifar ba fa ta bayyana anna zalika ala jahala minhu sai bayyana cewa lalle ibn jarir ba shi da masaniya bi aqwalil muhassilina minhu da maganganun waɗanda suke masu tacewa daga cikin sufai wa kana mimman nasaba ilayhi zalika alqawla ya kasance mimman nasaba ilayhi zalika alqawla wanda ya nasabta ma wannan magana ba da anidda'a ala ta'ifa bayan ya yi da'awar abin zuwa ga tsaifatu sufiya gaba daya ibn ukhti abdul wahid ibn zaid sai ce daga cinsu da kai ibn ukhti abdul wahid ibn zaid yana daga masu ganin cewa za a ga Allah a duniya za a gan shi a lahira kenan ibn khafif yana kokarin ya bada kariya bangaren sufaye waɗanda suke masu adalci saboda ni a wannan lokaci an samu bara gurbi cikin sufaye irin dai na yau da ka sani ne yan ɗariƙa dai wanda suke rayuwa na yau waɗanda suke kenan masu wannan aƙida komi kowa zai zama Allah komi zai zama kaza kaga an kasu biyu a yau ma da koyon da shi kawai abin da ya maida zikiri salatu annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfarin shi da abubuwan shi dai na wannan din shi ne ba ka gan shi ba ma da farin kyalle kaga da koyon nan da kai kuma wanda kenan akwai wani abu da ya boye a karkashin wannan kawai zahirin ne kuke gani to yanzu kenan kaga waɗancan masu farna sun bata sun goga ma waɗancan to shi ma ibnu qasim yana son ke ne ba da kariya ga waɗanda suke ba gula su ba ya nuna cewa lalle ho da koyi waɗanda suke sun zurfafa a wannan matafiya din shi yasa yace kenan wala yace anna zalika min jaha ala jahalata minhu wannan sai nuna cewa lalle ibnu jarir yana da rashin masaniya nan jahala shine rashin masaniya jahala rashin masaniya kenan ba jahilci ba biya qawalil masu saboda kenan ga matsayin ibnu jarir babu inda zai kuma ibnu khafif ya nasarta shi zuwa ga wannan biya qawalil muhassilina minhu da maganganun waɗanda muhassilina minhu waɗanda suka zamanto ma'abuta tabbatarwa a cikin su muhassilina su ne ahalin ta haƙiƙi kenan akan mazhabi din waɗancan wanda dama ahlus sunna ma suna musu adalci wa kana mimman nasaba ilayhi zalika alqawla yana daga wanda ibnu jarir ya jinjina faɗin wannan magana ba da anid da ala taifa ba ibnu jarir ya ce aqida ce ta sufaye gaba daya ibnu ukhta abdul wahid ibnu zaid yace iya daga jinsu ibnu ukhta abdul wahid ibnu zaid wallahu a'lam bi mahallihi inda al-muhassilina yace Allah ne ya san matsayin ibn ukhta abdul wahid wajen ahalin ta hakiki hakika wanda suke kenan me masanan tafarkin na gaskiya kenan shi wancan ibn ukhta abdul wahid ibn zaid wanda shi yana daga aqida shi cewa a duniya za a iya ganin Allah ibn jarir da yace lalle akwai wanda suke ga a duniya ana ganin Allah a lahira a ganshi da koyon da suke cewa ba a ganin shi a duniya ba a ganin shi a lahira akwai waɗanda suke ga cewa ba a ganin shi a duniya amma za a gan shi a aljanna mumine za su gan shi sai ce masu cewa a duniya ma za a iya ganin Allah gaba ɗayan su bane sai kuma yace yana daga cikin masu wannan aqidan kenan ne ibn ukhta abdullah ibn zayd to ibn safiq sai ce Allah shine masani akan menene matsayin malamai na hakika na sufaye me matsayin ibn ukhta abdullah da aujan fa kaifa bi min ukhtihi yanzu matsalan wani ne yana nasarta kanshi zuwa ga matafiyar ku amma ku ba ku gamsu da shi ba ai kana samun irin nan yanzu da wanda da sun ga mutum da gemu da wannan kawai ya dinga wannan izala ya kaza sai ma dauka a salula abin ne ma samu to kaga shi gemun nan mawaka ma suna bari kafare ma suna bari kowa ma ba duk wani mai katabula bane da ka gan shi yayi shirman shi zaka ce wani ɗan zala ko a ce wani ɗan zala zuwa ya ba ka ga layu a cikin shi zai ta bincika ko ya zo ya ce amma matar shi rubutun kaza ko alayan nakuda to kai ne kake ganin ahlus sunnan ne ko kuma tahiyar tare ake tahiya da shi a wannan janibi sannan kuma wace maka dan yayi wannan sai huta daga cewa shi ba ahlus sunna bane ba ka gani to kenan yace Allah ne mafi sani akan matsayin kenan manya-manyan malaman me matsayin su akan ibnu ukhta abdul wahid fa kaifa bi ibnu ukhtihi yadda to shi kan shi ma matsayin shi daga fa kaifa bai ukhti yaya kuma ibn ukhti shi kan shi ma abdul wahid ibn zaid din shi kan shi ma Allah ne san meye matsayin da suke kallon shin iya daga ahalit ta haqiqi wanda suka san mazhabin ko kuma ma bai daga ciki to in ko shi kan shi ma su baye ba su gama kenan yana nufin ba su gama tabbatuwa da shi ba to kuma ya dan yar uwar shi ya kuma dan yar uwar shi walaisa idza ahadatha za'igu fi nihlatihi qawlan yace bai zaman to ba in wani fankarare ya kirkiro na abu a matafiyar shi ne su ba ilal jumla kawai sai a jingina ma gabaki ɗayan mutane kadalika yace haka fil fuqaha cikin fuqaha yanzu ka wajen wani faqihi ya ce ya halitta mutum ya ci naman mutum in ya ji tsananin yunwa zai mutu kawai ka ce ai fuqaha ma sun ce kaza in wani faqihi ya ce ma hai kai arwala da coca cola sai ka ce duk an ce kaza in wani faɗi kenan ba duka abin da aka jingina bane sai ka ce kowa ya faɗi ai ba kowa ya yarda da wannan ba wal muhaddisina ba dan wancan malamin hadisin ba yarda da kaza yake ce duk ulama ulama hadisi haka su laysa man ahdatha qawlan fi fiqh bai zama to wanda ya kirkira magana fiqh aw la fasa fiha hadisan ko ya cakuɗa wani hadisi yunsabu ile ko wata magana yunsabu dalika ila jumlatil fuqaha wal muhaddithina sai a jinjina magana zuwa ga dukkanin fuqaha a ce fuqaha sun ce kaza ko malaman hadisi duk sun yi rikici akan wannan hadisin ko sun kawo hayaniya a ciki kenan ba duk wani muhaddisin da ya samu kuskure ba a wani hadisi sai a ce duk malaman hadisin gaba ɗaya sun yarda da wannan abu ba wani fakihi ba in ya gina wata mas'ala akan kuskure sai ya ce duk kuka hau akan wannan ciki kaga ba a jingina wannan to haka yace in an samu waɗansu ba za a jingina ma duka ba wannan shine abin da zaka gani wanda suka san da'awa ta sunna suke kan manhaji ta suke guda su sufiya guda su sufiya kaza shi yasa shekul islam kaga nan he na kanto magana ta ibnu khatib in mun ida zai kawo mana magana shek abdul qadir aljeri ka gani kenan wanda yake nuna ma dama matafiyar wanda suka san sunna kan wannan su ba wai na abu bane na ko an rarrabe ko an ce kaza ko ga yanda adalci yake a dama an so ne kuma ana rarrabe ina matsalar mu take da su irin su ibn arabi su a wajen su waliye ne irin su hallaji a wajen su waliye ne alhali kuma gulatu ne masu aqida ta wahadatul wujud yau wanda suke tafarki wanda yake tsarikatul tijaniya da tsarika da da da da faiba kaga mafi yawa kan wannan tsarin na waɗancan gulatu suke amma bai hana duk da haka akwai su ɗaiɗaiku waɗanda su kuma za ka same su kenan ba su san kan abin ba to kaga dole irin wannan ana musu kenan adalci wa lam anna alfaza sufiya ibnu kathir yace kasancewa lafuzza na sufai wa ulumuhum da kuma ilmin mukan su tafsali sana haushan bamba fa yutlaquna alfazahum sukan furta lafuzzan su ala mawdu'atin lahum akan waɗansu mawdu'an su da suka sa wa marmuzatin da kuma waɗansu rumuz wa isharatin da kuma wasu nuni ta jiri fi ma bai a kankanin su ne ma abu shin da ma wai musulunci akwai na abu koyayye da kawai namu ne iya namu ka gani su kuma suna kokarin su kwatanta wannan wai da musalahatin ulu zaka je su ce to ai kaga malaman musalahul hadis suna da yaran su usulul fiqh suna da nasu kaza suna da kuma sufaye a ce ba su da a'a waɗancan ƙawa'id ilmiya cikin su ba su fita daga da'ira ba wadda take ta ta addini sannan dukkan su tun zamanin manzala sassan da kai su asali kadama a cikin larabci da kai magana ilmul ilmul musalla wal hadith abu ne tabbatacce a qur'ani yayi wani jana in ja ku fasqun bi naba'in fatabayyanu bi sa aqul ashir kaga abu ne sananne yana da tushe usulul fiqh a cikin maganganu na larabci na laraba dama da akwai wannan salika fi tawsif bukata da ta bayi waɗanda ba laraba sun shiga musulunci irin wannan kawa'id sai aka dinga dawwana su aka dinga fuddo su wannan kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ne yakan jinkirtar da wani ilimi har zuwa lokacin da mutane za su bukata shi yasa da babu fetur babu kaza kuma da bukatar ta bayu dole bulaguro ne an hau jirgi sai a samar da man jirgi man kaza man kaza saboda ana bukatar iri-irin waɗannan abubuwa kaga Allah ne yake huddo da ilimin to shi ma haka ire-iren waɗannan ulum so da haka babu alaƙa tsakankanin mustalahatu sufiya isharatu sufiya ka gani mustalahatu sufiya da kuma waɗancan ulum sannan kuma mustalahatu sufiya din malamai sun yi rubutu akan ma'ajin na mustalahatu sufiya in sufi yake kaza ga abin da yake ne su sufayen ne suka yi rubutu akan mustalahatu sufiya su kuma na yau in aka haɗu wata kaso ɓarar kafirci sai su ce ai wannan wani ilimi ne na sufaye su suka san abin da suke yi kuma shi tsufin da aka ce shi ya san abin wa jahilin banza ne ba abin da ya sani Allah za ka ga ba abin da bai bai koya ma kowa karatu to dan Allah wanda shi ba wanda yake koya ma karatu kuma a ce wai ga wani istilahi shi ya san shi kaga ai abin shirme ne ma saboda kamata a ce kenan sanin istilahin yana da alaka da ilimin tunda magana addini ce ake yi ai saboda haka kenan wannan kuma yana daga abin da ya jaza kafirci yanzu kawai mutum ya ce ma'abudi ta ta ma'abudukum ta ta kadami abin bautar ku na murtsace shi kasan diddige na kuma ka ce mana akwai wani matsala hata shi ma mutum ya ce ma fi jubbati illallah babu komai cikin rigar nan ta sai Allah kuma ka ce mana akwai wani yare daban wanda mutum yake ni da wannan abubuwa ne kaga kenan kawai mutum ya hoto hoda kuma sai an tutse shi ya ce ba wannan bane ke ni kaza nake ni don haka ne kowane zindiki ma zai faɗa abin da ya ga dama a addini in dai har mutum zai faɗi kafirci in an zuwa ta tsaye sai ce a ku ne ba ku gane ba ni kaza nake ni to ba kafirci in dai har haka ne to ba kafirci saboda kowa zai faɗa abin da yake so in kace sai ce kaza nake ni da wannan wani istilafi ne nawa wanda yake yake banta da ni sau da haka ibn khafif ya ce wannan kuma shine ya kawo hallaka duka da abin nan ya ce anna alfazu sufiya wa uluma mutaqtar fa yutlaquna alfazahum sukan ambata lafuzan su ala mawdu'atin lahum abta wasu mawdu'an su wa marmuzatin da kuma wasu rumuzu wa isharatin da kuma wasu ishara ta jiri fi ma bainahum wadda take gudana tsakanin su faman lam yudkhiluhum ala taqi yanzu irin wannan abun wada wanda yace kai Allah ne kai ma Allah ne shi ma Allah ne kowa Allah ne kowa wai shine wai su da manufarsu akan wannan suna da kenan urmuz na su da wannan wa nazala mahum alaihi yace saboda haka faman lam yudakhilhum ala tahqiq wanda bai shiga cikin su ba absa tabbas absa haqiqani wa nazala mahum alaihi ya sauka cikin abin da suke kai raja anhum khasi'an huwa hasir zai dawo yana tabe tababbe sannan kuma ya gaza ganawa hakikanin abu wannan shine sababin halaka shine kuma abin da har yau suke faɗi in ahlus sunna suka musu challenge akan wani abu sai su ce a'a wannan ho abin da wane hudu kaza haka ne abin ne amma wannan a wajen mu dole sai ka zo ne wajen mu kabi to kuma abin ai duk wanda ka gansu mafi yawa a sunna yawanci za ka ga tambowace hanya wasu ma sun kai kolin matsayi akwai wanda sun kai matsayin mukaddamai akwai wanda sai kaza sai suka gano kamar yadda mutum yake shiga kahurci kai tsaye kirsan ce dawo musulunci to akwai wanda ka ga dai ba sahiya da ba sahiya a dawo daga ita in har ka akwai mai shiga musulunci ya ridda za ka iya samun mutum ya zo tafiya ta sunna kuma daga baya bar tafiya ta sunna saboda wani abu na intikas to haka kuma za ka samu wani ya shiga ɗariƙar ya kai ƙolin matsayi a cikinta kuma ya dawo ka gani to irin waɗannan ai kaga sun san mustalahatun wasu ma su suka koya muku mustalahatu din to yanzu suka yi tarafi a ciki su ma ba su san ba abin ne ai kaga sun yi ladaban sun yi duk abin da ake bukata a yi sun sani kuma sai suka bayyana mana to me laifi sun yi hanyar suka bano kuma su sai suka ce mana ga abin da ake masanan ne suka gaya mana kaga ai babu wani matsala ba wani abu ne wanda za a ce kawai sai kai kadai ko sai wani a'a yawa suna sanana ko mustalahatu sufiyan kamar yadda nau'i an rubuta muhajim akai mu don mustalahatu sufiya an yi rubutu akan waɗannan mustalahatu saboda haka duk abin da ya ce kaza ga yanda ake nihi ga kaza ne mala yace thumma ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤيا بالتقييد sai kuma ya ambata itlaqahum yanda sufaye suke furta lafazin ru'ya lafazin gani bi taqayidi amma da qaidi fa qad qala kathirun kathirun da fa qala kathirun da dama sukan cewa fa qala sai ce kathirun ma yaquluna yawa suna cewa ra'aytu Allah naga Allah wa zakara an Ja'far ibn Muhammad qawluhu lamma su'ila sai kawo magana Ja'far bin Muhammad ɗaya ne daga cikin sufaye lamma su ila da aka tambaye shi hal ra'aita Allah hin abattahu lokacin da wai ka bauta ma Allah ka ganshi kala yace ra'aitu Allah kuma abattuhu na bauta ma Allah sai na na ga Allah sai na bauta mu fa qala sa'il kaifa ra'aitahu mai tambaye sai yace ya ka ganshi fa qala yace lam tarahu al-uyun bit tahdid al-uyan ido bata ganshi ba ta hanyar iyakance idanu walakin ra'atuhu al-qulub bi tahqiq al-miqal zukata ne suka gaishe ta hanyar tabbatarwa na yaƙini na zuci wai ganin wannan na zuci shine sai ce ra'aituhu kenan na ganshi shine abin da yake son kenan nuna kenan suna da wannan istilahi akai to shin hakan an samu sai na bakar ko sai na umar ko sai na usman ko sahabi yana yin haka addini da ma ana yin shi da zaurance ka hudu kahurci a hilin an ce ka ce kai ba shi bane ke ni shin furta magana kahurci a halin wargi wargi ne ai kawunci ne babu zancen da wani zaurance da dabara kawai aka faɗe shi kawai an waɗe shi kawai ba ka ce ba da wasa ne na hudu wala yin sa'alta wala yakulun na inna ma kunna na hudu wala na kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tattazu la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum thumma qala yura fil akhirah sai ce a lahira ana ganin shi kama kabar fi kitabi kamar yadda ya bada labari a littafin shi wa zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma nan sai ambata fa hada qauluna ibn kasir yace wannan shine qaulun mu wa qaulu a'immatina shine kuma maganar malaman mu dunal juhali yace amma banda hujja ne min ahli al-ghabawa fina daga wawaye fina a cikin mu to abinda muke so da sufaye tunda in an wada abu sai su ce a'a ai waɗannan ba su tare da mu ko kuma waɗannan ba su karɓa ba kaga abin da suke wani dan antin nan da ya hoto bayyana aqidan nan suka ce da ai akwai waɗanda dama ba gurin wanda suka je suka karɓi dariƙa a titi kawai suka karɓi dariƙa mutumin nan sai ta tashi tattaki sai da je kaula ana mai bidiyo ana ɗauka je can ka gani har ma ce da wane da wane ba su yi matsayi ba a sahiyan nan to kaga abin da muke so in an yarda misali akwai masu kuskure waɗancan barna suke to yanda muke rugurguza su kuma he mu ji kuna rugurguza su amma muka zo muna rugurguza su waɗancan kuma sai ku kawo ƙahon zuƙa mu kuma he ku sa mana a ƙa'ida kamata yi in kuka ji muna ai taimakon ku muke saboda za mu raba ku da bara gurbi kaga me ya kamata sai ku ji daɗi to amma in kana taɓa waɗancan kuma yanzu ya wani ya zo ce kana zage shi kenan in na duba wanda yake bargurba na ce ya yi kaza ya kaza kamata ya kai ma yanka ce kware ku haka ne kuma gun mu tare da shi amma kai ba da kai ba nake na ce da kai karkatacce da kai na daidai he na ce da karkataccen nake to kai da kake kan daidai ya kuma za ka ce da kai yaki kaga kenan he dan kai ne karkataccen shi kuma da ma waziri gane ba wuya tunda ba ma ma iya gane gulatun ba kawai hudi ne ake ga gulatu ga wanda suke kan insati don aka yi magana kan gulatu kuma kai haka hudu kana kare su sau da haka ya ce fa haza qauluna qaula immatina wannan shine maganar mu shine maganar limaman mu dunal juhali amma hu banda jahilai min ahli da gabawa fina da gawawaye fina a cikin mu kale kawancan lokaci da malam yake magana iri-irin waɗannan ahalin gabawa inda waɗannan waɗanda suke kenan fantararru da kuma waɗanda suke karkata su a cikin matafiya din saboda haka kenan wannan yana daga kenan abinda za ka samu cewa tafarki wanda yake na sufanci da kuma tafarki wanda yake na sufaye ya zama to ya samu karkacewa da kuma bauɗewa shine shigar waɗannan waɗanda suke kenan fasatu hallakaku a ciki irin su ibn arabi irin su hallaju da sauran magadansu tun daga wancan lokacin har zuwa yau saboda haka wannan kuma baya nuna cewa shekul islam bin taymiya yana tare da ibn kafif ta ko ina ɗari bisa ɗari kamar yadda muka sani baya nuna cewa in ya nakalto magana shek abdulkadir aljeri akan wani abu yana tare da shi ɗari bisa ɗari akan abin wannan baya nuna cewa tafarkin su tafarki ne wanda yake miƙaƙe ɗari bisa ɗari tafarki na ahlus sunna wal jama'a kenan akwai abubuwa waɗanda suke na kuskurewa wanda aka same su tare da shi tare da su wanda shekul islam ya musu rudud a waɗansu gurare daban-daban amma nan ya nakalto maganganunsu inda suka yi muwafaka da abin da yake gaskiya inda suka yi muwafaka da abin da suke gaskiya wannan kuma shine adalci shine musulunci shine abin da ake so ga da'iya kullun ka zama mai adalci ga makiyinka da wanda yake wanda kuke daidai da shi da wanda kuka karkace ma wanda kuka samu sabani da shi ya zama to kai adalci ayyuhal muslimin Muhammad wa ala Muhammad kama sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala المسجد اللهم انا نسالك لمن نتعوذ بك من تقبل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا الإيمان بالدين في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.